الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قلب الله بسبب ويسر لي أمري وأحمد عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أشرنا لي بوضع ربيع من الآخر shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijira na ba a yi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da tara ko talatin ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya idan ba manta ba kajin da ya gabata mun fara biya wannan sura mai albarka sura ta sha takwas suratul maryam mun biya ayoyin guda shida wanda wato suka fara ba mu labarin ɗaya daga cikin annabawa annabi alaihi salatu wasalam annabi zakariya za mu tashi aya ta wato bakwai a cikin wannan sura mai albarka muna roƙon ubangiji mana kusin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu iko aiki da abin da za mu je sunan
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون غلام وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا Allah madaukakin sarki yace ya zakariya ya kai zakariya inna nubashiruka bi gulamin ismuhu yahya lallai mu za mu maka ko mu ne maka albishir da wani yaro wanda sunansa yahya lam naj'al lahu min qablu samiya wanda tun da san kafin zuwan yahya din nan babu wani mai suna yahya baka taɓa samun wani mai suna yahya ba kafin haihuwar annabi yahya alaihi salatu wassalam malamai suka ce daidai lokacin da annabi zakariya ya yi wannan addu'a tunda idan ba ku manta ba an ba wa annabi zakariya wato ajiyar maryam ta ce ga hanna wanda hanna mun biya a cikin surati a ali imran cewa ba kan ji sai wa Allah alƙawari inda Allah ya ba ta ɗa namiji zai yi wa Allah hidima a masallaci to kuma sai Allah ya ba ta ƴa mace فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى duk da haka ta ajiye ta tana hidima a cikin masallaci to sai ranko mahaifin wannan baiwa Allah Maryam bawan Allah ne babban malami kuma malamin malami ga wato Zakariya shine Imran to bayan yana ta kula da ita an ajiye ta a masallaci idan Zakariya ya je duba nana wato Maryam sai tarar an kawo mata abincin da babu da kayan marmarin da babu ji a daidai lokaci kamar yanzu kowa ya san ba mangoro to in ya shiga zai ga mangoro gaban ta ga abinci ta ci na musamman wanda ba irin ta gaba ɗaya kasa sai ce ya Maryam anna laki hada ina ka samu wannan din shi da Allah ya gaya mana a cikin Ali Imran fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasan wa anbataha nabatan حسنا وقف لها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب to wannan abin da ya zaburar da Annabi Zakariya da ya ji ya ce ina ka samu wannan ita ce min indillahi Allah ya ce inna Allah yarzuqu man yasha Allah yana azurta wanda ya ga dama da gani ba tare da wani abu ba ba ta da wani misali ba to yana jin wannan hudaluka da aka zaka yi ya rabba yana jin wannan yake a ubangijin da ya wannan kalima din da ya ta. kawai sai fara roƙon ubangijin sa a goyi wato yana sauranta magana yana tsirin cikin ladabin addu'a mutum ya sauranta ya ajiye muryar sa kasa kasa to saboda haka to shi ne yana wannan addu'a kuma sai Allah ya yi masa tagogo ya zakariya ya kai zakariya inna la nusiruka bi bilali ismuhu yahya hakika mu ne maka albishir da wato yaro wanda sunansa yahya lam naj'al lahu min qabli samiya wanda tun da kai ba mu taba samu wani mai suna yahya ba kamar yadda Allah ya faɗa dangane da sunansa har ta alam lahu samiya ka taɓa jin mai suna Allah tun da kake sai da za mu ji Abdurrahman wata amalin su rika cewa Rahman ko Abdul Malik su rika cewa Malik amma a ce mutum Abdullahi da zan ce Allah ba ta ba jiwa tun da kake ba ta ba jiwa amma sauran sunaye na Allah wanda ake mugabu mugabu ilai ana iya cewa a fada sai dai a ji auri amma ba dai a ce mutum Allah ba ba ta ba jiwa bisa Allah yake har ta alamu da wani sabiya shi ma nan lam naj'al lahu min qablu sabiya ba mu taba samun wani da suna ya haya ba to shi ne Allah wanda mutum sarki yake jiya mana wannan kuma kaga wato a wannan sunan malamin ta ce akwai fali sammahu ya haya ne ya haya an sa masa ya haya don ya rayu domin ya haya na nufin wanda yake rayuwa rayu duk da wasu da kawo su tayi a ce tana tayuwa yayin suna mutuwa ma anzala Allahu bi hadhihi sultan to da haka sai Allah ba ku cikin sarki yake ce ah kuma ga bambanci da biyu shine anan irin addu'a ga Annabi Ibrahim alaihi annabi haya annabi Zakariya ta ja bamban da wanda Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kaga shi cewa ya wala da alibi mata ta ga take wa ana ajuju wa hada ba alin ka yanzu jin ce in haihu alhali tsohuwa ce ne kuma ga mijina ya tsufa tukuk ka ga ita wannan magana ta fara inna hada la shay'un abi wannan abun ba wai shi malaikun ta ce a ta'ajili da bil amri lahi kina ba zaki da al'amarin ubangiji ne rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bayt rahmar Allah da albarkarsa ta tabbata a gare ku ya ku yan babban gida innahu hamidul majid ubangiji abun godiya ne wanda ya kamata a godiya majid kuma wanda ya kamata a kan bayani ku ji ne malamai suka ce ka duba irin salon magana da za mu zo mu ji Allah a nan madaukakin sarki ya gaya mana annabi zakariya cewa ya kala rabbi ya ubangiji anna yakunu lil gulam sai Allah ya ce ina da da'a wa kana timra'ati akira alhali ma gada bakara wadda ba da haihuwa wa kad balati min al-kibr al-akira alhali ni kuma girma na ya kai girma na kai mata bayan ba da haihuwa kuma shekaru na zai yawa shine alfiya shine malamin ke cewa wato kashin da ya wato ya ya mutu ya riga ya ya kowa da ya gaji ya san akwai tsuba a zalimi to shi ne aka ce ka ga irin kalmar da ya faɗa sabanin ta matar annabi ibrahim alaihi salatu wasalam can sai cewa ta kai su wato yanzu na haihu alhali na su ba kaga suna haihuwa ba ko ne su haihuwa ba domin wato sun haihu annabi isma'il alaihi salatu wasalam bayan nan aka yi musu bishara bayan ta tsufa su kuma aka yi mata bishara na zuwa ishaq wa bi wara'i haka ya abuba to kaga da bambanci wannan tana haihuwa yanzu ne kawai ta sami ya ji cewa ta koma wadakin da ta yi da haihuwa wannan kuma kwata kwata ba da haihuwa kuma ga tsufa shi da wani kake kallon magana da suke gaba ɗaya ba ta ja bamban domin kowa bai ke tsinta ba to shi da Allah muka cikin tanki yake kala rabbi anna yakunu li gulam sai yake ya ubangiji sai Allah ya ce zan samu ka wa kana tumra abi akiran alhali ba ta ta ba kalala وقد بلغت من الكبر الحسية كما الحالي لا بين تقاو من جرما لا بد وكما كثيرا يا قوسا قال كذلك قال ربك في ملائكة ملائكة يجي بي كذلك قال ربك كما هذا ne haka ubangiji ke yi hu a ran ya hayi ubangiji yake wannan abu ne mai sauki a tare da wa kad khalaqtuka min qabl ka tila cewa an ka muke tun da kan wannan to ku sai a wato ba komai bane dai aujanna ka min al'adam mun samar da kai daga rashi to wanda ya samar da kai daga rashi kuwa min ba da aula idan ya zuke da wani wata shi ya ba ka abin da wato kake nema na na haihuwa shi sa wato Allah ya gaya wannan la dala lil insani inna min dal lam yakun shay'an mazkura ai kai aka alal insani hakika ya zo wa mutum inna min dal lam yakun shay'an mazkura shi ne mamu da shi tun da san ba komai bane shi Allah ya zama da shi to wannan ayoyi ne da suke nuna cewa lallai Allah ba mutum sarki yana da ikon samar da wato yana da ikon samar da abin da babu shi dan yanzu ya ba wa mai shekara ɗari ɗa ko mai shekara tamanin ko casa'in ɗa ba wani abu ba ne wanda yake wato mai wahala a gurin Allah wanda ya tsufa tuku zai iya haihuwa mace sai ta tsufa ta tsufa tuku ake ganin haihuwa ta tana yankewa da wuri amma namiji yana iya kaiwa shekara tamanin tamanin da biyar kuma ya haihu ka ga uwa da misali akwai wanda ana ramba muna tare da biyu ba wanda zai yi shekara ɗari ya haifi kuma yana nan Allah ramar shekara ɗari Allah shi sa duk yayyansa gaba ɗaya sun haife sun ma yi jika da yi duka yayyansa su tsofaffi to saboda haka Allah wa rubucin sarki yana yin wannan abubuwan wato ga wanda ya gaba ba to shi ne Allah wa rubucin sarki yake ga yana da kana rabbi da alli aya na قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث أيام سويا nan da nan kuwa sai annabi zakariya ya ce to rabbi ja'alni aya Allah ka sa mun alama ba wai da gani ne ko irin abin da annabi Ibrahim ya yi rabbi arini kaifa tuhyi al-mauta Allah ya ce awalan tu'min qala bala walakin liyadma an-najm to to da haka shi ma irin wannan annabi zakariya ya ya ubangiji ke sanya mun aya sai Allah ya ce aya ka Allah ki kallina Allah to alama ku take kada za ku ga za ku iya samun ikon magana magana da mutane ba zai zo duk wanda zai yi magana to wani zai ne ya ba magana talata layali dara yin guda uku sawiyan kana lafiya ba magana ta farko ke sawiyan dara ran bene da bibi wani da shi wani tsaho ba amma a cikin da ayi Ibrahim ko kuma ta ba ai magana akai akan yini رب اجعل لي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا Allah ba hukun zan ce ba za ka iya magana da mutane ba tsawon yini uku illa ramzan sai dai nuri kawai ta duk wanda ya magana dai magana kurare za ka yi shi ne alamar cewa za ka samu kanka da shi ne a yadda ce ba shi karo ba dai ayoyin da ya haɗa dare da yini ke shi ke zan yi magana da zan yi magana wuri saboda haka dare da wuri a wannan duka ba zai iya magana ba to amma a tambaya a nan shi ne ba zai iya magana komai ba zai iya yi ba ko zai iya wani abu me zai iya yi banda ishara misali dangane da abin da ya shafi magana to ya zai yi sallah me da dalili zai iya karatu da arama mala hari me da dalili ai ba dalili ba ba mu bayani yake ne eh yawa wani da yace ali ibrahim Allah ya yi magana a gaba sai Allah ya ce wazkura baka kafiran wa tabi' bil aziz haka zai yi karanta alqur'ani kuma duk wani abu da ya shafi tafsiri zai iya ai abu malaman mu ba ko rawo kalu kurmani amma ni ro qur'ani yana biya amma sai gumi da surutu da iya ba baya iyawa amma qur'ani jiran da yazo qur'ani yana da ta kaje karanta al-qur'ani kali a cikin wato ruwa da ake da shi na qur'ani baya magana qur'ani amma qur'ani sai yake da tar kuma ko da tilawa yake yake ba gyara dai qur'ani ne ne amma banda nan bi jiran ku da zai ku yi ba ruwa ne bai ka ga wanda alheri wallahi ba karami ba shi ba ruwan zan Allah ba zai tume shi ba ranar kiyama akan ya ce gumi ko yayi babu to saboda haka zai yi wannan duk abin karatun Qur'ani da zikiri zai yi da Allah idan ya duk zai yi wannan amma duk wani abu da ya shafi ba wannan ba ilimi ne to shine Allah wa wakil sarki yake salata da yalin kawiya dan a guda uku a jere ko kuma yana lafiya lau ba tare da wata matsala ta shafe shi ya Allah yake فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن تسبحوا بكرة وعشيا Allah madaukakin sarki yake fakara da ala kauli sai ya fito zuwa ga mutanensa ne da misalaji daga wannan haraba da cikin masallaci fa au a ilayhi sai ya rike musu nuni shine fa au a ilayhi bana fa au a ilayhi sai ya rike musu nuni ai asara isharatan khafiya sari'a shine abin da ake nufi sai ya rike musu nuni an sabbihu bukra au ilayhi an sabbihu bukra wa ajiya sai ya kurka tasbihin Allah tafi da kuma yamma sai Allah ya ce na يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا Allah madaukakin sarki ya ce ya yahya ya kai yahya kudin kitabu bi kuwa karki littafi da karfi wa da littafi a taura yarki a taura domin gaske biyawa kuma ke da malamai a kanta wanda suka haddace a taura to yarki ta da karfi wa atainahu al-hukma Allah ya ce mun ba shi hukunci me al-hukma anan shine annubuwa an ba shi annabta sabiyya din yana karami yana ci annabawan da aka bawa annabta suna kanana bayan annabi Isa alaihi salatu wasalam ko idan da aka shi ma yana karami aka ba shi annabta sabiyya yana tsun bangoyi Allah ya ce to fi annabi ne. wa hananan sannan kuma Allah ya ce mun ba ka hanana shi wato tauhidi tausayi da zai kai min ladunna da gare mu shine aka ce ta wannan sunan wato ta ta wannan abu aka samu sunan hanna domin ko ta akwai hanna akwai amna hanna ita ce kakar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Isa ko ita ce hanna hamna kuma yar uwar Zainab bint Jahsh ita ce amna saboda haka Allah ya hukunta sarki yace mun ba shi tausayi min ladunna da gare mu zakka da kuma wato tsarki tsarkin zuciya da tsarkin jiki wa kana taqiyan lalle kuma annabi ya ya kasance mai takawa mai tsoron Allah da kasance sai ya Allah ya ce sifa ta gaba
وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا ranar mutum وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا
Allah ba da sun kai yake wa babban biwa ne dai kana annabi ya ya alaihi salatu wassalam shi yanzu Allah yake wanda yake zai tashi da biyayya ga iyayensa me nagarta zuwa ga iyayensa walam yakun jabbaran asiya bai kuma kasance mai girman kai daga zalunci asiya kuma mai saban Allah wa salamun alaihi Allah ya yi aminci ya tabbata a kansa shi annabi ya ya yau ba wuri da ranar da aka haife shi wa yawma yamutu da ran da zai mutu dawa ne mutum yake tsoro haihuwa mutuwa to sai abu na uku shine mafi ya girman tsoro a duniya sai ce wa yawma yub'athu hayya da ran da za a gaje shi a rayuwa shi karo na uku ranar alkiyama duk Allah ya wasu dangi ya ba su aminci a wannan uku kowa da daga gidan zuwa labar da ke ne ya samu aminci a wannan yanzu ya zo duniya to ta ga hankali shine mutuwa ba sai yadda za a yi ta ba sannan na gaba kuma an mutu ya za a tashi to Allah ya ba shi garanti cewa an ba shi tabbas akan wayannan abubuwa uku akwai aminci a gare shi yau maulida ranar da haka yake gida ma ga aminci ne wa yau ga yau da ran da zai mutu shi ma shi aminci zai mutu wa yau ga yau asu hayya da ran da za a tafi shi a matsayin wato lokaci na tashi alkiyama Allah ya dace da mu to sai Allah ya ce mu
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا amin فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لنا بشرا
to kai ne yanzu za a fara kuma labarin ita da na wajen da kuma annabi Isa alaihi salatu wasalam wanda shi fada aka yi mana da tarihi annabi zakariya alaihi salatu wasalam sai Allah ya ce wa kurfin kitabi ka ambata ka karanta bil kitabi a wannan littafin da ke gaban ku shine alqur'ani ya zamto ɗaya daga cikin mu'jiza da girma na annabi Isa alaihi salatu wasalam da ita kanta da nawa kenan ya zanto labarin da ya rawa abin karanta wa kurfin kitabi maryam ka karanta labarin maryam a cikin qur'ani idan ta bazar yayin da ta yi nisa shi ne in ta bazar yayin da ta yi kanta min aliya daga mutanenta in ba da yaya ba aliya ba har da iyali ba a'a mutanenta makanan ta tafi wani guri da suke can gaba shi ka ji to shi za ka ai da cikin wato alƙiblorin da suke alƙazin da ke gabas a matsayin alƙibla saboda ne da na bayyana da ta tashi nesa da mutane gabas ne wannan shi ne dalilin sannan da yi na biyu na gaba fataka rajin dole yin hijaba sai ta yi hijabi dan ya ba da wato kariya tsakanin ta da zuwa da mutane haka nan ba wasu kiristoci har yanzu suna kan wannan bakar za ka yi inda kirista ta kai kirista za ka wata da tsohon jikinta ba ta yi da za ka dogon rigar ce ta da ɗan kwali a rufe koriya har da ko za ka an sa ta haka saboda gane wajen ta yi haka ba ta kaga min dole ne hijaba ba da man da dutar da jin muna tabi a akan kun yi bi sai dai kam ta tan gobe akwai wata mai wa Allah jirinta wata huje lokacin da ta zo aka ba ta kaya aka ba ta kaya za ta sa da ta zo ta sa wando ta fito sai ta dora rawa kai wando da ya sa mata ba ta yi ta kuma ita ta kaji jirewa saboda ba za ta iya ba kuma kirista ita tana ganin ya zaki kawo ni wallahi zai da ajiya wata gudu kaji kaza kaza dan nan ta iya hakuri ta ce kirista to kuma na gani sai Allah ya sa gidan mu daya da ita gida ɗaya muke da ita wallahi wannan akaran baro sun kofofin da suke zuwa mutum ya zo wai ya zo gurin kawa ko kaza ba a yi mata da ita sannan take ko kuwa kun zo da wajen kun zo ka mutu ziyara ba za ka zauna wata ajiyar kaci ba ba a zama ba ta yadda ka buɗe kanta ba ta abubuwa duk da na musulmi shi ne wajen da ce Allah ya zai na zama fasto da na jawo na ni fasto da ni ki tawo garin mu ki gani da ke ke za ki zama hajiya in sha Allah ki so da haka wayannan abubuwan za ga wanda ke kiristoci na gaske to za ka a zawar da bangaren zuwa an gani kan ba ko an gani kan take ina da eh catholic ne ko an gani kan yau wani catholic ne ina ji to zau da haka ita ba ta da yawa ma lokacin muna hira za ta rika gaya ba cewa wannan ai ba addini ne kiristoci da rika gaya na ce ai ina su ustazai ne a bangaren kiristoci eh kwarai ko to shi ne Allah ba da hukuncin yake tarihi jaji saboda kaga tana bukatar da je da samu ruwa da wuta sai a zako da ya sai ya fara yin sai da ta to to da haka tana bukatar wato jibanta isolation ta koma gurin da ba kowa domin ne kaga idan mace ta je guri ya tana bukatar za ta cire hijabinta za ta cire dan kwali gurin da ba kowa saboda haka tana bukatar wayannan abubuwan da za ta kimanta kanta Allah ya ji tana wanda yanayin da ta kare kanta inda za ta rika huta ta iya ajiye jawo ta ta huta Allah ya ce fa arsalna ilaiha ruhana sai muka tura mata ruwan da shi ne malaika ne domin shi ne yazo sunayen malaika sunan malaika jibril ne yazo aka yi zuwa qur'ani aka yi zuwa hadisi kana ganin malaika wa ruhu فيها نزل به الروح الأمين ko a tarihi da tarihi ya zo mutum da annabi yake mata yayi wa kafirai zambo suna yin waƙoƙi suna zagin musulmi annabi alaihi salatu wasalam yake yi musu zambo fa inna ma'aka ruhul qudus qudus a tare da hadisin bukhari tare da ya akwai ruhul qudus wata ruwaya fa inna ma'aka jibril haka shine ruhul qudus saboda haka Allah ya tura mata malaika Jibril wata matara da habashara sai shiga ta mutum ya rikide goma sura ta dan adam tawiyar miladiyya sura kamar da aka yi mun in ya tashi zuwa gurin annabi alaihi salatu wasalam a sura ta wuce yana zuwa a sura da ya yi zuwa khalifatul kalbi har ya zo kusan gurare sau hudu a wannan sifar ta yadda ya tulkali to nan kuma ba a faɗi a wata sura ya zo ba ya daidai a sura wani ɗan adam kyakkyawa ya zo wa na na maryam shine ba ta wasala da na basharan sauyiya to sai Allah ya yi قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا Allah ya ce kala tana ganin sa sai tace ni a'udhu bi rahman ina neman tsari da sunan ubangiji ya rahman domin wannan surar za mu ga rahman sai sai sai sai sai ta bayyana ta goma ga tara saboda yana da yin sai sura da ce in kai shi ta Allah ya kawai mai ta musu anan kuma da a nuna cikakkiyar rahama ta Allah ta Allah ya ji mana kuri da Allah a wuri da rahman ayyan ma ta da'u wala hula asma'ul husna to saboda haka nan a wato inni a'udhu bi rahman ina neman tsari da ubangiji a rahman minka ina neman tsari da gare ka ka duba wani karewa da zama na wajen budurwa ce ba lafiyayya kuma sannan wato wanda ya tashi zuwa din yanzu ya zo kyakkyawan saurayi kuma a gurin da ba kowa kaga nan za ka bambance tarbiyyar da tsarin da da irin da matan wato rikuwar da yake yan matan da za a biyu ai ka ga su lokacin da aka ce Yusuf ya fito wanda suke zargin Zulaika ai ka ga yana fitowa sai da ransa ya walamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydihum ko kullu ajin lahi ma hadha zikran in hadha illa malakun karim amma ku ga ita na da wajen su suna ganin suka fara yadda hannu ya wura gaba kowa ransa ya biya inda zai ce kula za su ce ko haka suna su kenan amma idan kana ganin ka dukiyar ka sai sai a'udhu bi rahmani minka ina neman tsari a gurin Allah dai kowa yake in kun ta takiya amma da jarabi kana tsoron Allah shi da wala yake cewa ku dani babu wani malami da ya kai wai malinta kowa yake da yake karatu da yake ya hana su da abin da yake hana su da kawai ta kawa ita take hana jira amma ba wai karatu ba domin haduwar sai dan ba shi da lafiya haduwar mace da namiji kamar haduwa ce sai wato wuta da gaba abin da yake sawa a ko kuta kawai shi ne ka kai wa Allah kara kuma ka kai iyayen ka amma ba wai karatu ka ba shi za a ga zai iya yiwa a samu mutum mai karatu da yawa kuma ya fada kuskure zai iya yiwa domin wasa da yayi da shi dan ya samu dama idan mutum baya so fada wannan to kokari ne ya toje ko ba je da kada ya bari shi dan ya sashi a cikin tsira shi ne sannan kalma ce da in an fada kuma sannan daɗin daɗawa kai idan ita jira ko ba ce da idan mutum ya sake ya fada to to to ya fada ya ja wata irin guba da za ta iya fita amma za ta jira akwai magana da ake faɗa an ce wata ranar wa a wato shehu ɗan bodi ya tambaya ce me maganin da ya shekar a baya abin da kawai yake kenan me maganin da ya shekar a baya domin Allah wanda kuke zargi cewa yau wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a kabila mudura rayu ita illar da ba a gobe kamar wanda yake jin jini ne a matsayin ruwa shine illata idan ku Allah ba dokin sarki ya tare da jin zuciya Allah yana iya tarewa wata da ake ga mun kwanan nan wai mijin da ya fito shi ya wuce yake to ya tunga yanzu Allah ya hore mu kuma ke san nayi jeje saboda haka ku zo mu fara aure duk wannan da yake da mu ba ku ba ko kuma ba ruwa wani ba korewa Allah ya kawo mun dalili ya shige ni sai ka da shi sai ta yi dalili ya kawo da ba ruwa dora ko shi ga mu wai gware shi ga mu da gora yace ba ta tsoron ba ta tsoron sai ko shi ta ce ka ta amfani da roba wallahi wai ba ta sa ita ne da aro da wata gware sai dora ko shi ne abin da yawa za su ce cewa da shi ke jira gware to Allah ya tsoro zo da haka maganin da kada a fara to shi Allah ba wa kai sarki yake ga mana in kunta taqiya a'udhu birrahmani minka wannan kalma ce mai karfi kun ga irin tare ibadatul jawab da ya annabi wajen fada da ake zuwa mara rabo ke ba da ci ummahatul mu'minin annabi ya aure ta ya dare ne kiran da ya zuje addu'a a dare da yana kai hannu zai dafa gojin da ya baka addu'a take a'udhu billahi minka annabi yake da kaurin mutum da mu'adin ila hadisi hadisi yace shi ne mutsayi a gurin kuma wanda ya wada ne mutsayi a gurin sa tafi da wannan take ina ga ce babu wanda sai azara karewa irin wannan baiwa Allah don ma da ce umma hadin mu'min ibnatu jaw malam da kitabu azwajin nabi ya kawo da ko alitabu saboda haka wannan wato abu ne wanda yake yin girman gaske sannan sai na za gane da kawai da take hana mutum zina wannan mutum sai da cikin mutane uku wanda wato gogoyen da hadisi mai yayi salihin yana nan da yawa sai ai ka ga kai da yake yana so yar babban sa da yake so afka har sai ne samu dama rara guda da ya zo gaji ya yi ne da tai zai fara saduwa da ita tace ka ji tsoron Allah ita ke la haula ta kudda al-khatama billahi haqqi ka ji tsoron Allah kar ka ce kai ka zo wanda zai jaddada da kai waje da hakkin ka ba ji adalci sai ya wuce ta wannan ta kawar ya tuno ubangiji wannan sun gaji sai sai ya tsora Allah ya kiyaye ta haka shi ma dai abin da ya roki Allah ya yi muke yake kogo saboda ta kawar da take kai mutum gina ba yau karatu gani kawai ta kawar sai idan tana kusa sai Allah ya kare ta Allah Allah ya wadace mu da ita to shi da Allah ya wadace sarki yake ne kala
قال إنما أنا رسول ربك أهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هزم ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا Allah ya wadace sarki sai kala inna ma ana rasulu rabbi nan da nan kuwa sai ji wala isa bi wuri ne yace inna ba kadai ana rasulu rabbi ni dan aikin ubangiji ne wato Allah ne ya turo ni li ahaba laki gulama dan baki da malam wani shi Allah shi yake li ahaba laki to haka yake ko wala li ahaba laki gulaman zakiya wato dan ya baki ubangiji ke ubangiji ya baki gulaman wato ya baki da wanda yake zakiyar sarkaki qalat sai ta ce Allah ya kulo lil gulamu sai a zan da ana samun tsari ne kaga aiwa a zuwa mutum ya roƙi abu mustahili ko mutum ya zo ya zan gama karatu sai Allah ta zabe a matsayin annabi a wannan mutahidi ne sai ma ka san Allah wajen amsa ba domin ya gama aikuwa annabawa kuma su annabawa zan ba roƙo su kai amsa ba su ba sai shine mutahidi to mutahidi shine mutum ba shi da ba bai aure ba kawai sai Allah ya ba shi da ta yaya in kana zan tato kai kai aure ko ka san san ba misali ka ba da roƙo cewa Allah ba ka yaya na gari amma kana magana su to nan gaba ke ba wai yanzu ba ka gan su to shi ne yake cewa Allah take cewa Allah ya kone ni gulamu sai a zan samu da walam yansasni bashar bayan ba wani san adadi da ka taba jikina ba walam aku bakiya kuma ni ba mazina biya ba bakiya ni ba karo ba kala sai malaika yake kazaliki haka nan duk da wasu kawai da abubuwan ba kazalika haka nan kala rabu ki haka ubangiji ya fara huwa alayya hayyin kuma wannan abu ne mai sauki a tare da wani na ja'alahu ayatan linnas kuma za a baki dan ne zama alama shine aya da ba suna zuwa da ma'anar alama ko mu'jiza ya zama mu'jiza kuma alama linnas ga mutane wa rahmatan minna kuma ya zama jin kyau ne gare mu ai jin kyau ne zuwa annabi da alaihi salatu wasalam ga shi nan tubriul asma wal amra bi idnillah wa tuhil mauta kaga mara da lafiya aka da kawowa kawai sai mu ji addu'a zai wani Allah yake wa kana amran maqdiya ga ya mata ke bai wa Allah ki daga da duk damuwar da yake shiga wannan al'amari ne ga kake da Allah ya riga ya yi haka in ka lura nan wannan bayanan da Maryam take a da mata shi shine yake cewa malaman tafsiri wasu daga cikin masu hikima suke cewa wannan shi yake nuna wa ka fahimta akwai abubuwan da idan za ka yi nasara a kan sai Allah ya zarafe ka da abu mara daɗi idan ba ka aure na rashin jin daɗin ba to ba za ka samu wata abin da kake so ba yawwa shi za a yi a san ta kawo an wa huwa khairul lakum ata an tuhi bujan wa huwa khairul lakum wa san ta kawo an wa huwa khairul lakum sau da yawa idan za a samu wani abu na farin ciki sai an hau dinan damuwa domin ga abin da zai biyo baya ita ba ta gani ba amma sai ta shiga damuwa ba za ku nan gaba abin da za ta faɗa dan ya tabbatar mana da haka sai Allah ya ji mu فحملته فانتبذت به مكانا قصيا Allah marokacin sarki yake fa amala to nan da rake ta samu cikin sa ta samu ciki kwanta ba zan bi kai ne da tunda ta ga ciki ya bayyana to sai kai ne da makanan ta tafi wani guri tsakiyar nisan da shi wanda shi wato malaika ke wa baitul baitul hamd shi ne shi kuma wato turanci ke cewa baitul hamd wanda Imam al-Qurtubi yake min min takwas ne tsakanin da Baitul Maqdis min takwas ne tsakanin da Baitul Maqdis don malamin tafsiri suna ta kokarin su kawo sunan gurin kamar yadda yanzu wannan kuwa suka faɗa wasu suka ce da Allah yana zuwa sun sunan gurin zai faɗa amma dai a zamanin da aka sa Google Map da aka aura malaman zamani ne su wato Zuhaibi bane tafsirin Muriya za ga suna magana akan cewa kilomita tara ne tsakanin baitul maqdis da gurin da nana wato mazan take ta zauna shine makarin kafiya din fa ada al maqam kaza na فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا to shi kansa daukar cikin na wani sun tattauna wasu na ganin daga samun cikin ba ji ba kawai Allah ya ba ta haihuwa jumhur kuma suka ce sai da sai wata tara inda kowace wata ce cikin ma ya ja wata takwas kaga dai amma zan ce mafi inganci yadda ake daukar juna biyu haka ne yadda ta dauki magana tara ne ko takwas wallahi a'lam amma dai ta dauki juna biyu tsawon wadannin da ake dauka na jariri to ana haka ba ga har makabu har sai da naƙuda ta kama da naƙuda ta kama da lebo ya motsa lokacin haihuwa ya zo ta rika motsa har sai da ta je ila jiji a nasla tana ta murkusu murkusu su ta rika inda za ta sa kanta har sai da ta koma gurin wani kuskure na tafi na dalili kale tana zuwa wannan gurin ta matsi a wannan gurin kale sai ta ce ya laike ni mitu kabla hada da ta ga haihuwa za ta yi kulutun wannan haihuwa ya ba zuwa suke ina ba na muke kafin wannan lokaci wa kuntu nasiyan nasiya zama wato wanda ba an manta da ni gaba daya kun ga shi abin da muka faɗa idan alkhairi zai biyo baya wani lokaci sai Allah ya garaje ka sai ka hawo nan damuwa kun ka ita kanta wanda san annabi Isa ne zai zo wanda kuma haka zai rika alfahari to saboda haka sai da kanta take faɗa wannan ina ma a ce na ga wato mantacciyar abin abar mantawa ba a ma ta bayyana ba shine wa kuntu na fiyan nasiya to anan da ga Allah ya faɗi kuci kiran da ni kafin boki akwai ni kuma da malamin tafsiri suke kawo ya faɗi kuci kiran da ni amma bai faɗi gurin da take ta zauna ba sai rainan ta me za saboda duk abin da Allah ya ga ya kawo shi a gari kima alimahu man alimahu wanda yake mabunan da yake wannan hujjar da yake cikin sun zama kawai ba ana ganin ba kada bukatar sa yanzu kawai a sabu da da muka gaba an zo an yi bayani a kansa amma ba kuma sura yanzu ba kawai ba kai bukatar su ne sai zaka yi amma aikin da suka yi kuwa sai Allah ya ma bai shi da bai ba ruwa shi shi ake so ka dauka da shi kawai ake ba wai sura yanzu ba za mu yi sura me za mu yi hada wasu za su zakalo a rika ba da bara da sunan su misali ba shi da hikima yadda ba kawo ba amma nan kawo ku fikiran da yake ko kaka ba ba kai da ba mu yawa me ya ga gano kawo ku cikin da gini ne ba da su iya zuwa cewa ga dan Allah ya faɗi ku cikin da gini ba kace amma an faɗi sunan sai amma ba faɗi wato gurin da gurin da wato kaje ka zauna ba ba faɗa ba saboda ba ba bukatar sa amma an faɗi ku cikin da gini duk da aka faɗa to akwai hikima to ɗaya daga cikin hikimomi hikima ta farko shine mu gane cewa yadda wannan kada ko ko kudin da bin yake makacci a cikin baya koyar a cikin da ya ba mutu yadda Allah zai fitar da ƴaƴan dabilu a cikin da don haka duk kira da yiko ne kamar da ɗa babu uba eh ke kana abu ne me na kuda tana bukatar tana bukatar tana bayan tana bukatar da miji da ba za mu zo wannan kan wato aya tana bukatar wato lokacin da take ne tana bukatar mata to wannan dalilin cikin da dalilin da ke goga bayan kisa ga hayyan da ture na da wannan abu idan mutum ta zo yayi wala da mutum ta da wasu a ture da da mutum ta rata shi zai je a je gaba mutum ta rata yayi gonar da kaza shi zai rike mata rata yana daddan da bayan ta ba wuce ne zai gurbi an har gura ta ko amma dan kaga dabi'a wannan abun da na wajen sarki cewa a dole ta tana bukatar wannan wato tattauta a rika dindin da bayan ta wannan kudin da jira a jiki karka goga bayan ta saboda tana bukatar lafiya to shi ne tare da ayyukan jin fito da bayan ta فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا نعم فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نفضت للرحمن قولا فلن أكلم اليوم
Allah ya ce banada min tahtiha wato sai ya kirawo ta min tahtiha ta kasa da ita ne za ka ce kasa da ita saboda wato gurin da ta je ta raura akan wani gidawa ne Allah ya ga mana wa wa wa la ma ila rabbati zati qarari wa ma'i irin gidawa wato irin kasar da iska take tarawa to kan wannan abin gidin da zai tawo lokacin da wani aika guri ne ruwa kaga tana gidin biyar da shine balada wani kira da balada man tahta wanda yake kasa da yake sai kwalla mata ta Allah ta hazani cewa kada ki damu kar ki ji damuwa kar ji ala rabbuki tahtaki sariya a kasa da yake akwai ruwa akwai wata korama ta ba mu da amma Allah yana ji da yanzu yake ta fara ba da ruwa dan ta ba wa mu ta sami da nabi din da alaji ya ga mana saboda haka dan ta samu karfi kadi da Allah rabbuki da take tabiya kinka da kadi da Allah ya zaga miki koraba wanda za ta rika bada ruwa kaza wa hujji ilay bi jizi an-nakhla wa du sanan jizi da jizi an-nakhla wa ku tijira da ni mace ce ke jizi da to sai a wata kira da ta hadu zai ka duwa nan da Allah ya kaji tijira da ni kana zuwa da jizi da duk da halin da take cikin gare mu sai jirgi da shi Allah ya ji ta ci da halin da zai ka dubo muku ruka ba yana lubiya jami'an wanda yake yayin yanzu lubiya saboda haka sanyin da zuwa kenan ko kuma a ce nunan ne amma wanda yake nunan zuciya saboda wannan da ya fi kowanne shi ne wani ke cewa a je ne da kuda idan ana so ta samu karfi sosai energy to a bata da jini in dai za ka iya ci duk da yawan su ba ka iya ci in aka zo ne za ka ba ka san komai ba ba a ci sai dai wani wanda Allah ya ce maka kafin haihuwar da wato mintuna ta iya kai abinci ta kunshi ne za ka ta samu energy amma wasu za ka aka zo gaba sai ga abinci ba ya zuwa amma in za ka iya cin da jini to duk wani nutrient da ake bukata akwai shi a da jini haka yi wani tsayi mana a cikin fa'idodi da ya kawo akan da jini to saboda haka wannan shi ne Allah wanda wajen sarki yake ta girgi za ta saki alaihi ruqaban dariya zai rika zuwa yana lubiya wanda yake kai ya rika zuwa da kansa ka kudi idan ya zubo kici wajiran sannan kuma ki sha wannan ruwan da yake kasa wa kalli an yi ki samu farin ciki farin cikin gidan domin ba balarabe ne ce hakara Allahu alaihi Allah ya faranta idanunka abin da yiwa Allah ya sa hawaye idan kai zaure sanyi domin akwai kukan daɗi shine abin da yake yi Allah ya sa kai kuka a bana daɗi domin akwai da damuwa shi ne iyayen mu a da ba gaba ta kamar yadda an ban manta ba sabu ni ko wani da yake bayani cewa yadda ce idan ana yara mata a da saboda kunya idan wani ya zo yana neman wata to ba ba a ba da iya bayani kawai dai za a jira ka kakar ta ce to ina son ka sai ta ce in ka bada sai ta sa kuka to sai ka kai ta zo ta sa hannun ta bayan hannun sai ta tare hawa idan ta ji da ji yin da ji kuma ba ta da idan kuma ta ji da san yin ya ta ne kawai a ba ta ka ga wannan aiki ba sai da kanji domin ga shi Allah ya gaya mana cewa kukan dadi yana zuwa da sanyi kuma kai ma ko dan ka bada Allah ya zama da zai maka kaga ku kan ya zo ka tare da Allah da ni kalora ka ji idan ku rage ruwa ne da zafin da yake zuwa domin daga cikin zuciya yawa zai zo san shi sai ya gama da bai da ya kai mutuwa zai zo a 100 degree celsius ya zo da aka wannan jini Allah yake to hakuri wace da biyu akan ya aina ki ciki da sannan ki kawo wato farin cikin gidan fa in ma tarawin min al-bashar ahada da zai kinga wani daga cikin mutane in ma kika ga wani daga cikin mutane ahada kowaye fa kullun kike da shi ne da rabbi rahman da ya muke magana yana yin magana kike da rabbi rahman la yu ubangiji al-qawl la yu al-wal ba kanji kauman da cewa wato zai ji azin da ba da magana domin abin da ake nufi da al-qawl lura hijirar minin shi wato alinsa kamewa amma ana ta lura ba shine kamewa ko in mutum ya lura yi shi a ce kowa ya ce amma na kin lura ta a lura abin da ake nufi kenan yana azumi falan ukallina al-yawma to ga karin bayani cewa na yi Allah ba kace shi ma da ta hanyar kuni falan ukallina al-yawma musiya ba zan yi wa kowa magana ba wato a tsawon wannan lokacin shine balan musallima yawa sai siya shine malamin ke cewa wato shin ya halatta kwanciyar wasu malamin ka ce wato sun tanke shin ya halatta yanzu wani ya zai kauye wannan ya zo ce shi ma yayi ba kan ba magana ba zai magana ba ya halatta ba aka ce ya jara mu zai yaro ban kaula ne domin a hadisin bukari a hadisin ibn abbas in ban manta ba bukari yana nan wata rana annabi ya hudu ba ya ga wani bawa Allah da yake kira abu isra'il suka koma kawai da bukarin ka za ka gani kawai ya tsaya a rana yana ta gudu ya yi shiru ba ya kowa magana annabi yake wannan kowa ba aka ji yayi ba gaske ba zai magana ba sannan ba zai zauna ba sannan kuma ya rage da kwana ko cikin annabi ne da aka tsaya ne ne da Najeriya yake ka kai yace ka zauna kuma ka koma zuwa domin a ranar yake ya ji a ranar zai tsaya ka koma zuwa yace azumi ka koma ka tsaya ba domin me ba zai ka ji saboda ba kan je rikin yin magana ba sai an ba ba wanda zai zo yin biya kuma ya dare to shi ne Allah ko kan sarki ya ga mana wannan walan ku kallima yawma sai kiya sai Allah ya ce فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا Allah ko kan sarki ya ce fa ataddi tauba tahmilu ta yi ba ne riza ta zo da shi ta rufe shi kuma gashi da ba ga wata ita ba ta yi ba karshe azumin magana ba magana saboda haka tana da kai suna ganin da ko aka tattara ya wajen ya ce maryam lakad yiki sai albariya a kin zo da abun mamaki shine bariya wannan abun da yake zo da kin zo da abun mamaki to ne ba mu يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ina ganin da haka ta bar wannan da yake ce ya uka haruna ya ce uwar harun wani harun eh ba na ba harun bane wani bawan Allah ne harun daban da yawa wasu haka ne suna cewa ai na ba harun a ba annabi harun bane wani bawan Allah ne harun bawan Allah ne gun Allah saboda haka ya rubuwa da shi ta wajen ne ba ta jini ba ta wajen biyayya da Allah yadda yake da gun Allah ita ma ta take da gun Allah an fahimta da kyau ko ai kamar yanzu kai ma za ga wani daji ma yake zuwa yake so so imam bane ko ba haka bane yau wani wannan abu ne to ya rubuta haruna ya ce ɗan uwar harun mata da abokin ra'ayi mun san dai ma'aikaci ba mutum banza bane wa ma jarat ummuki bagiya kuma mahaifiyarki ba kawo ba ba matsalaci a wuce kaga wannan imamu malik yake ce idan mutum ya zo yanzu idan ya zo yake ba kuna ga dabba ki yake ba eh ai na gode Allah ni ina da uba to yayi ma kasance a malikiya idan aka je kotu aka ce ya gode Allah ni ina da uba to me kake nufi ai ba buhumul mukalafa shi ne sai ma bulala wallahi ai alhamdulillah ne wa barawo ne to yi barawo ne duk wannan duwaye ne kamar wanda Imam Malik yake kada ji ko magana ce da yake ne kyau duwaye ne ko hawa kafe wani aya gode Allah mu ba fada ba ko ai mu gidan mu ba mu yi ba ta za ku amsa ke yi a kotu to shi Allah ya rubuta sarki yake wa ba ka rikin mutu bayiya bai da yake kuma mun san ba mutuna ciya ba ba a tare su ne suna wannan magana ce ta nuna ne da ba ya ba kan ta ne ko ce ta nuna ne kawai kalu ce ta ce kai ba lu kallimu man kana kuma da tabiya ta yaya za mu magana da wanda yake cin mangoyo ta yaya yake yana cin mangoyo kuma kike za mu magana ne sai Allah ya ce
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا.
Allah ya ce nan da ranar yi ya ce ni Abdullahi ke kira ka tali ba wa Allah ne. Har yanzu tun daga dai fara buga wa kiristoci kusa. Maganar da ta bayi ya ce ni ba wa Allah ne. Ba Allah bane ba dan Allah bane ba kuma Maryam ba ba Allah bane. Tun daga nan ya ce ni Abdullahi ni ba wa Allah ne. A ta hanyar kitaba kuma Allah ya bada littafi. Waje alami nabiya sannan ya sanya ni a matsayin annabi. وجعلني مباركا فما يدري أن زوجي البركة حيث ما كنت بك إلا نزع مكينا وأوصاني بالصلاة كما يقول وفيها لصلى ذكر الدواء صلى أي وجه ذكر الصلاة وما الذي يساعد أن صلى saboda haka wasu zakati da zaka ba sa gudu da zaka to annabi ya yi zaka da zaka ma dun ku ayya miki ga ina rayu sai Allah ba ku san yake wa baran biwani وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا na'am والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون Allah madaukakin sarki yake wasala wa barran biwalidati kuma ya Allah ya sanya ni mai biyayya ga mahaifiyata kun ga bambanci tsakanin magana annabi da kariya da taka wa barran biwalidati na kuma barran biwalidati ne ka saboda bai da uba bai da uba wa barran biwalidati ne biyayya biyayya ne ga mahaifiyata shi kuma sai yake biwalidati da iyaye ba da mahaifin da mahaifiyar domin akwai nan kuma biwali da shi in kana da rabbi ko tilawa kake za ka tilo wannan ba za ka zo ka ba annabi ila ko ba ga biwali da shi ba a kai ba kai dinga da ubanki nan dan da zamu ko sallah kake zamu je subhanallah to mun kai barabadiya yawa sai ce wa walan biwali da shi ni ne biyayya ne ga mahaifiyata walan yaji anni jabbar Allah ne sanya ni girman kai ba da zalunci ke iya kuma barin arziki wasalamu alayya amince da bada gare ni yau mawudi turan da aka haife ni wa yau ba mutu da ran da zan mutu wa yau ba ba su hayya da ran da za a haife ni a matsayin rayuwa amma ka ce ai ai wannan sai Allah ya dai da in sabin Maryam wannan jire ba annabi Isa dan Maryam qaulal haqqi alladhi fihi yanzuru lalle wannan ita ce maganar da suke jayayya suke kokonto suke wato shakka a kan ko shakka babu mun kara lokaci da yawa mun da kuma duniya ne sai mu da unguwa ba san unguwa ba to wanda muka je da shi kuma sai bata tun da shi ne zango muka yi tsaya ba mun da ta aure da to amma ga Allah sai daga baya muka dawo ina ga za a yi hakun jaki ne zuwa za mu ɗauko gabar sai mu karanta abubuwan da muka faɗa ne Allah ya ba mu ladanka wanda muka yi kuskure Allah ya kuma kun sarki ya yi ba ina da kowa gudu da suna ya ta tawawa da kuma kun san wata kuka na to akwai mata sun fara zama a nan kenan wajen sauki cikin masallaci muna roƙon gudu da kuma kun sarki ya amfana da mu da su gaba ɗaya ina da wani gaskiya da su ya ce ba mu da su ba kun sa ina da wani gudu da suna ya ta tawawa